أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مقال هو مسلمين السلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatu bayan sallama ta addinin musulunci muna yi Allah tabaraka ta'ala godiya mai kowa mai komai wata cikin limomansa da kaddarawansa ya ba mu ikon salatan ke daga cikin sallolin barilla da ya farkanta mana muka yi sallan magariba a wannan lokaci a cikin jami'a sannan Allah tabaraka ta'ala ya sake ana mana lokaci daga lokutansa muka damu a cikin ɗaki daga ɗakunansa ba don komai ba sai ran ci gaba da karatu da muke cikin littafin masali kulkunafa bi walidayyi mustafa sallallahu alaihi wa sallam da alhamdulillah yau insha Allah za mu yi karatu na biyar a cikin wannan littafin muna nan a cikin imam sayubi bayan ya yi bayani akan matsala ya ambaci ayoyi da suke nuni zuwa ga matsalar cewa ahalul fataraki za a yi musu imtihani ne ran dajiyar kiyama to sai ambaci hadisai wanda suka zuwa kan cewa lallai a ya baci ayoyi da ce magana kan cewa babu azaba idan ba an aiko maka dan aiki ba mai da Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo makon na mu'ajjibi na tare ba sa rasu ya kawo dalika lam yakun rabbuka mu'likil qura bi zulmi wa ala ghabiru sai ka iya irin wayannan ayoyi din sai gangaro mana da hadisai wanda suke magana kan cewa lalle ahlul masaraki ranar tashiyar kiyama za a musu imtihani a mana ba a minkum udikilan janna wa man asa udikilan na to wannan muna cikin hadisan ne mun karanta hadisai har zuwa na hadisi na bakwai idan ka hadisi na bakwai sai ya fara kawowa bujiman malamai a addinin musulunci da musulunci ba zai manta da su ba waɗanda su ne malaman hadisi ke sai fara kawo maganganun da suke a kan waɗannan alul fatara ne ya karanta mana maganan imamu fakur dinin razi ya kawo mana maganan alfazi tazu dinin subuki ya kawo mana maganan ibul hadi duka da ya kan matsalan abin da ya shafi su alul fatara ne to yau zai kawo mana maganar imamu nawawi da maganar alhaji salamuddin al'alani bayan duka me suka ce akan wannan matsala ne wa qala an-nawawi fi sharh muslim fi mas'alat aqbal al-mushrikin المذهب السليم المختار الذي صارت إليه المحققون أنهم في الجنة لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا Imam Sayyidi ya ce Imam Nawawi ya fada cikin Sharh Sahih Muslim a cikin matsalar jiradirai wata aka haifa amma musulkai ne suka haife su ana wanda ba musulmai ba suka haife su to yanzu su wayannan mun sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu mawludin yuladu ala al-fitrati illa Allah illa anna abawahu yu'awwidani aw yunassirani aw yumajjisani duk wani abun aihuwa ana aihuwar sa ne a musulunci sai dai iyayensa ne suke mai da shi ba yahude ko su mai da shi ba nasare ko su mai da shi ba majusi to wayannan da aka haifa suna jirajirai sai suka rasu ko suna ƙanana kaga su ba su girma ba tunda ba za a ce an musu kuɗin goro ba su ba su girma bare a ce su ma sun bi abin da iyayensu suke kai na kafirci sun fi tafan addinin musulunci to me ya matsalar su yake sai mamun nawawi yake المذهب الصحيح المختار الذي صار إليه المحققون أنه في الجنة يتي مذهب متتيا إن جنتتي zaɓaɓɓe wadda almuhajjikun suka tafi zuwa gare shi shi ne wayannan alfarin mushiriki nan na fitanar sura a jannu sai ya kafa wuta ya ce kauni ta'ala saboda faɗin Allah madaukakin sarki dala ya ce wa makunna mu'azzibi na hatta na ba'asa rasula ba mu kasance za mu azabtar da su ba har sai mun aiko musulmi wakala sai mamun nawayi ya ce bayan ya faɗi wannan aya wa idza kana la yu'azzabu al-baligu li kawnihi lam tablughu da'watu fa ghayruhu awla inda babu nawi yace idan ya zama ba za a azabtar da baligi ba mun gane wata baligi ne face ce idan an iso masa da aike bai yi ba sai babu nawa ya ce to wani baligi wanda ba baligi ba shi ya fi nan da nan in gani inda sai babu sai ya ce wani da multa in gace hadal matlaqu alladhi qarrantahu anhu amun fi al jahiliyyah kullu yace to idan mai tambaya yayi tambaya ko mai magana yayi magana yace shi babu sai wannan hanyar da ka tabbatar cewa alfanun mushiriki na janna shi ya gane dukkan tsarin jahiliya ne dukkan su kultu imam sayyid yake sai in ce laki la bal huwa kafin liman lam tablughu da'watu nabiyyin asalan yace ba duka halin jahiliya ba a'a yace bari ta ce banci wadda kiran wani annabi bai iso masa ba asala sirr kama man da baluku minhum da'wat ali min al-anbiya as-sabiqina thumma sarra ala kufri fa huwa fi an-nar qat'an wa hadha la nizaati mawdi yace kamar yadda wata kira ya so masa na ɗaya daga cikin man annabawa manzanni magabata sai kuma ya doge akan kafircinsa wannan ƙafa'an yanke ɗaukari ya ce wannan matsala ɗin lari za a ce fi babu kwata-kwata samariyar ba jayayyar cinta sai ce wa amman abuwa ni sharifani فالظاهر من آلهما ما ذهبت إليه هذه الطائفة من عدم بلوغهما دعوة أهل وذلك للمذموم ومولي yace amma iyaye madaukaka masu girman nan su ne iyayen manzon Allah tira da yin da tabbata gare shi kaga ya ga abuwari sharifani don babu mai iyaye irin nashi mun gane ko duk abun da Allah yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu irin babu wanda yau babu wanda Allah yau irin nan in an ba ka iyaye masu sarki to iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi naka sarki in an ba wa annabi sahabbai to sahabban manzon Allah sun fi sahabin wa sahabban wannan annabi in an ba ka littafi to qur'anin manzon Allah ya fi duk wani littafi da Allah ya sauka ina ba annabi mata ko matan manzon Allah sun fi matan matan kowane manzo an ba ka yaya to ƴaƴan manzon Allah sun fi ƴaƴan kowane manzo duk abin da aka ba manzon Allah sai da Allah ya sanya shi ya fi na kowa girma a gurin Allah shi yasa imamu sai ce wa ammal amwani sharifani amma iyaye guda biyu mazaukaka din nan fa zalimin min alima abin da yake fili a halin su abin da ya bayyana ma za a bar ilai hadhihi salifa abin da waɗannan jama'a ba habibo suka tafi shine ne min adam bulugi ma ba a wasu ahad cewa babu kira na wani da ya so musu me yasa sai ce wa zalika limadmu'i umuri saboda wasu lamura na farko ta'akkaru zamani ba jinkirin zamani su wa bu'adu ma bainawa wa wa bu'adu ma bainahuma wa bainal anbiya as-sabiqin da kuma nisan tsakanin su da annabawa da suka shi baina akira al-anbiya qabla bi sati nabiyina sallallahu alaihi wasallama isa alaihi salam domin annabi na karshe kafin aiko manzana sallallahu alaihi wasallama shine annabi Isa alaihi salam wa kanat al-fadratu bainahu wa bain bi'sati nabiyina na wa sittu ya ikara fadara na rashin manzo tsakanin annabi Isa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da fadaran shekara 600 ko kuma kusan shekara 600 sun na dau na farko kenan wannan hujjan farko na biyu sun ma'anau ma kana fi zamanin jahiliyyar cewa su sun kasance a zamanin jahiliyyar wa kasa bakar jahalun arda sharkan wa garban a lokacin ma jahilci ya rufe ƙasa gabar da yamma shi ne badawa bi ƙawun arzi zulman wa zulmatu annabi ya bayyana lokacin sasannin duniya suna cike da duhu na kafirci da duhu na zalunci ba an tara kafin arjago arjago wanka sha alkaru sai sasari suka kagu sai bakin ciki ya yayi to wafuki da manya a rikus shara'i wani balli guda kuma an rasa kwata-kwata wanda zai wanda ya san shari'a a lokacin sannan ya isar da sako alawaji ya ayar da shi illa na fara yasira sai ya karar min abari alin kitabi daga cikin abar malaman yahudawa alin kitabi su kuma mufariki da suna rarrabe fiya tsarin arzi a sasanin kasa ya ce ka sham kamar sham wa gairiya da wadanta walam yu'alla kuma taqallubin fil asfari siwa ilal madina kuma ba su iya samun damar su zazzaga sasani ba in ba irin madina ba wala ummira umran tawilan sannan ko wala ummira ne kuma ba a raya su rayuwa mai tsawo ya ce ya kawo lahuma fi tanqif wa tafji wa tafji sai da za su iya samun damar yin bincike kilawar فإن والد النبي فإن والد النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بابا من الله صلى الله عليه وسلم لم يعيش من العمر إلا قليلا bai tsawon tsawon rayuwa ba sai ɗan kaɗan shekarar shi goma sha takwas yarsu ta mawajiyarsa ba ta wuce wannan shekarun ba ta kaga bai ma tsawon tsawon rayuwa ba to wannan maganar imamu sayyidi kira karkashin maganar imamu muslim qala imamu al-hadi salahuddin al-alani fi kitabi ad-durratu saniya fi mawlid sayyidi al-bariya yace al-hadi salahuddin al-alani ya guda cikin littafin sa ya sa mai suna da ad-durratu saniya fi mawlid sayyidi al-bariya suna littafin kenan yace kana sinnu abdullahi hina amalan min amila bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nawa samaniyata ashara ama a wannan dabin yace shekarun sai bi abdullahi baban maza na tsira da min tsara tabbata gare shi lokacin da sai na amina ta dau cikin ta dauki ki daga gare ki cikin annabi sallallahu alaihi wasallama lokaci yace yana kwatankwacin shekara 18 ثم ذهب إلى المدينة سيد بزوا مدينة ليم كان منا ثمرا don ya je ya yi bino ya gyara shi ya kawo da yayi da iyalansa kamata ya inda kawani ne min barin da ta sai ya rasu a madina ne a gurin kawunan sabanun najja su ne wanda manzala sallah sallah lokacin da ya rija suke bi layuka suna naru jiwaru jiwarin min barin najjari ya haɓɓaza muhammadin min jari su da suke faɗa haka barin najja kenan kawunan baban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ya rasu musu wanda bi sallallahu alaihi wasallam kumila a lokacin nan sallallahu alaihi wasallam an dauki kin sa nema ala saki a bisalance ingantacce wasu ma malaman su ce ma wata biyu ne cikin inda to da ya gama magana kan shekarun baban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Tirmidhi ya kawo kaji shekaru tun da ya ce fa inna walidan nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'is min al-umri illa qalila to shine shekara kwatan kwatan shekara goma sha Dukan nan ba nan sha mu fa ba su alaji ba mu kana duk babu nan goma sha amma a wannan shekara ta tabbacin ba kar mu manta haka rawaito cewa bayan an bai shekin nan wata mata ta nemi da yi lalata da ita saboda hasken da take gani tattare da shi za ta bashi take walaka ma ku bi ta minal minal hibil ko za ta bashi kwatankwacin abin da aka fanshe shi da shi na ramuwa me yace mata an bal haramu bal ma ba su duno yace da ya aikata haram gare ya mutu bai duka yi shekarar ki goma sha takwas a ce misali yanzu a mutanen duniya banda wanda Allah tabaraka ta'ala ya kiyaye a ce ka ɗauko garin Gombe ka sa kwado ka kulle ba muna zargi ɗan uwan musulmai ba misali alasabili misali Allah bai hana ka ce an ajiye mutum jifa-jifai guda ɗari ya yi mu'amala da wata ba ta halal ba ba kuma wanda zai sani daga shi sai ya ce Allah ga wannan motoci guda ɗari yadda muka dawo kamar bayin duniya ‘yan kaɗan ne a ƙannu minar kare za su fita su ne da cikin amma ɗan shekara sha takwas shekarun baban manzan Allah sallallahu sallama ka ajiye masa jifa-jifai tun da lokacin rakuma kamar jifa-jifai ne a ce ga guda ɗari an ajiye masa ga abin da ake so ya yi a cikin samari da muke da su ɗan shekara goma sha takwas ba za mu ce ba mai fita ba saboda kayan Allah ne amma a ƙallu minan ɗari shekara goma sha takwas kuma ya yi ce manzana sallah sallam ya ce karajutun min nikahin walam akhruj min safar ya fita daga aure ne sai bai fita daga wauta ta jahiliya ba yake tun diga annabi adam wa zuwa mahaifiyarsa ta haife shi yace na sabar sa ba ta taba haɗuwa da wani kazan ta jahiliya kaga shekara sha takwas aka nemi yayi yace ammal haramu fal mawatu dunahu ko fal mawtu dunahu yana da an rawaito wannan hadisi da wayannan baituka da baitukan sirrin da Amina da ta zo rasuwa sai wani magana irin na masara Allah ta kalle shi tace kullu jadidin bali wa kullu kathirin yafna wa ana mayyitun wa dhikri bali wa qad wulidtu tura madaratu kaya tace duk abu sabo sai ya tuba duk wa kullu kathirin yafla duk abu mai yawa sai ya gane tace ita din nan za ta su amma an bado da take yana a wanda yake tace hakika ta aiki mai tsarki kuma hakika ta bar akai sai ta fara baran da Allah bi ka min bulani sai wayannan bai suka haka ce in sahaba a basartu bil manami fa anta mamhutun ila ba sai ta imamu sayyidi ya ga cikin at-ta'zim wal minna ala anna abuwayya rasuli fil janna ya ga wayannan bai suka ya nakalto daga gurin ina ga imamu hakim daga cikin masu ne ko sunan ko su musakarfin gaskiya na manta wane ne a ciki yana cikin ta'zim wal minna ce ga baitukan da aka rawaito ta faɗa ta ce in dai abin da ta gani a baccinta ya inganta ta ce to kai za a yi koka zuwa ga ana duka da kai to sai ce wa ummuhu mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qaribatun min zalika ita ma shekarun ta kusa da 18 ne sai ce la siyama wa hiya imra'atun masuratun muhajjabatun fil bait ala al-ijtima'i bi rijal yace musamman ma a matsayin ka na mace wanda ka kiyaye ta aka sa ta a gida aka nisantar da ita ga bayin shafuwa da mazaɗuwa da maza mun sani ba ma zamanin su ba iyayenmu nan suna babu labari mace da in za ta fito sai dai bayan sallar asuba ko bayan sallan magariba in za ta fita ba unguwan ba nan ma tana bin cikin gini ba tsakiyar hanya ba to ballantana ballantana ballantana ballantana zamanin su mata ba sa fita ba sa fita waje haka sai yace wal ghalibu ala nisa'i annahu la yurabna man rijalu fihi min amri جنايات والشرائع خصوصا في زمن الجاهلية الذي رجال لا يعرفون ذلك فضلا عن النساء sai zance mafi rinjaye kan mata ne su ba su da sani irin yadda maza suke da shi na lamarin addini da shari'a musamman ma zamanin jahiliya wadda mazajen ma ba su san shari'a ba ballantana mata yace wani hada lamma kusan nabi sallallahu alaihi wasallam ta'addaba min bisati armak yace saboda bariki sani addini ne da aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai mutanen garin Makka suke mamakin aiko shi wa qalu suka ce abasa Allahu basharan rasulan dama Allah yana aiko manzo mutum ne su dan mali sallallahu alaihi wasallam aiko don me saboda ba sani وقالوا كتبت لو شاء لو شاء ربنا لانزل ملائكه ما سمعنا بهذا في ابائنا الاول kada ubangijin mu ya so da zai ko malaika mu ba mu taba jin wannan abun ba daga gurin iyaye kaga tura ma mazan ma ba su sani ba to wannan tana mata falau kana inda ilmun min bi sati rusul ma ka zalika da suna da ilimi akan aiko manzanni tunda ba ta bai kowa ba cikin laraba duka annaba ba rufi isra'ila kadan ne wani da ba rufi isra'ila ba mustai da sun san da ai ko wani zanni da Allah yake da ba su yin kare haka shi yasa ma akwai lokacin da suka shura a na dubil hari da mutum biyu su je su gurin yahuda su tambayo musu ko an suka ce su suke da ilimi a je garin madina a tambayo ga wani wanda ya zo yana da awar kaza har suka ce musu to ku tambaye shi kan abu in ya ba ku labari annabi ne ku shi tambaye shi game da asabul kari ku tambaye shi game da zirkan layi ku tambaye shi game da asa'a wayannan abubuwa guda uku ne shi ne ma da suka zo suka tambayi annabi sai annabi ya ce ce ku da Allah ya ce wala ta kulanga li shay'in inni fa'ilun dalika kada illa ya sha'a har ma waye dan yanke ba kawo ne ba ko har suka fara magani cewa ai ubangijin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rabu da shi ko Allah ya saukar mai da wasu halai tasbiya walle idza tajama wajha ka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khayrun laka min al ula wal sawfa yutika rabbuka fatarba alam yajidika yatiman ba wajar ka zalan ba wajar ka amil azwa da shamsura Allah sai ya dawo ya ba su an saka saukar da suratul kai aka za ka saukar da a game da alin ruhu ne wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruh min amri rabbi ta ka gaya musu amma su su yahudawa sun ce in dai ya amsa su bi shi su kuma da ya amsa suka ce kai wannan kawai sihiri dama ta Allah ya faɗa tun kan tsaga wata dama Allah ya faɗa bayan haka ya ta faruwa har aka zo tsaga wata Allah ya ce dama wa in yaro ayatan yuridu wa yaqulu sihirun mustaqim وربما كانوا يظنون أن إبراهيم بعث بهم عليه فإنهم لم يجدوا من يبلغهم شريعة إبراهيم على وجهها لدسورها وفق من يعرفها إن كان بينهم وبين زمن إبراهيم أبيض من ثلاثة آلاف سنة فاقتدى بذلك سياق دخولهما في هذا المسلك قال التنكيشن sai to da yawa ma suna sun sani suna zaton cewa lalle annabi ibrahim ba aka bi marun alai an aiko shi ne da abun da suke kai su sun dauka suna kan addini annabi ibrahim bayan da ne su wani balikun shekara domin ba su samu wanda zai fito musu da shari'a kan ba shari'a ta ibrahim ba alawaji a yadda take don me lidu ya saboda rushewar ta wa faddi man yarikuwa da rashin wanda ya santa iskana bainu wa baina zaman ibrahim asiyatu bin salatu ala isra saboda tsakani su da ibrahim ya fi shekara dubu tsakani annabi ibrahim da wallala ya fi shekara dubu to da ka tunda aka ne sai ce fatta da bi zalika ci hauji dukuli bi ma hada ma to sai ya bayyana fili ingancin shigan iya manzala sallallahu alaihi wasallam cikin wannan masallaci da muna nan ne kai shi ti yi dama yana ta kawo ka hujjoji kafin karshe ya yi maka concluding din maka ka ji duk mai wane shi kuma waye waye sai ka bincika wane ne shi addinin musulunci kaga ka yi wuya ka ce yana ta kawo maganganun malamai yanzu zai kawo maganar izuddin ibn abdulsalam zai kawo maganar ta zai ka kawo ne ta kawo maganar malamai to sai ya fara kuma kawowa amsoshi daga gare shi insha Allah kuma za mu isu da abin da muka samu dama mun ce za mu bi shi insha Allah a hankali domin muna bukatar kowa Allah ya sa ya ke karanta littafi muna yin shafi ta ɗaya Allah kai mu wani sati sai mu tashi tun mara aiki sheka da zikiri ibn sa'ibi abdussalam insha Allah za mu karanta shi wani sati abin da ya sawwaka abin da muka karanta daidai Allah tabaraka ta'ala ba mu dare shi wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana dama masu kuskure ne albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka ta'ala ya biya mana bukatun mu na kai zahiran wa batin Allah kara mana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye harshen mu gaba ya fadawa zuwa ga abin da zai dame mu duniya da lafiya Allah ya tarbiyyantar da mu tarbiyyar sama da kayan Allah ya azurta mu da arziki mai albarka Allah ya azurta mu da ilimi mai albarka Allah ya rubuta mana asiri duniya da lahira Allah ba mu damuna mai albarka Allah kare mu Allah kare mu albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh salatu wassalamu alayka ya rasulullah